بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba sha bakwai ga watan rabi'u sani hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin akrabu almasalik muna zancen muna babin idda ya ce waliman tufiya zaujuha wa in raji'iyatan aw ghayra madkhulin biya arba'atu ashhurin wa ashra waliman tufiya zaujuha kai tawaffa zaujuha ya zama to anan dai wannan din ya fi kyau tunda ai mutum ba shi yake mutuwa ba matar da shi yake ko Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha ko saboda haka wani man tufiya zaujuha wanda aka karɓi ran mijinta wa in raji'iyatan ko da an sake ta in je shikar raja'i ne ba ba'ini ba ne, au gaira madukulin biha kuma ko da ba a yi kwanan aure da ita ba, arba'atu ashhurin wa ashira, za ta zauna wata hudu da kwana goma. wajen mutuwa ba a lura da kwanan aure ko ba a kwanan aure ba amma wajen shiga kaga ana lura da wannan idan mutum ya saki mace bai kwanan aure da ita babu wani idda ran da ya sake ta take ma za ta iya aure amma idan mijin mutuwa ya koda daga an ɗaura aure ne sai ya mutu to dole sai ta yi wannan idda na wata hudu da kwana goma illal madkhula biha sai dai wanda aka yi kwanan aure da ita ita kam ko da ta yi wata hudu da kwana goma in irtafa'at haibatuha idan hailanta ya ɗage ya ƙi zuwa fiha a cikin wata hudu da kwana goma ya zama bata ga jininta ba kuma al'adanta tana ganin jini a wannan tsakanin amma idan dama ita al'adanta jininta in ya ɗauke yana wuce wannan watannin kuma jinin ya ɗauke kenan mijin ya mutu har aka yi wannan watannin bata ga ainihin jini ba kuma ba ta kokanton ciki to wannan ta gama idda shi yasa zaka ji ko a cikin littafin askari irshad yana cewa wa alal mutawaffa biha haidatun illa an yakuna adatu uriha aksara min shuhur yace wanda aka yi kwanan aure da ita a cikin wata hudu da kwana goma nan lalle ta ga koda jini ɗaya ne dan a tabbatar da bata da ciki sai istidraki yace sai dai ya istisnai kai yace sai dai idan dama al'adan tsarkinta ya wuce wannan watannin to fa tasiru alaiha sai ta takaito akan wata hudu da kwana goma in dai ba tana kokanton ko tana da ciki bane shine anan ma yace illa al-madkhula biha sai dai wanda aka yi kwanan aure da ita in irtafa da haibatuha idan hailanta din ya dage bai zo ba a wannan wata hudu da kwana shine fiya a cikin wannan wata hudu da kwana goma din a wirtabat ko ta yi kokanto na cewa ainihin tana da ciki to fatanta ziruha sai ta saurari shi jini ɗin. Autis ata ashurin ko ta kai wata tara a tabbatar da cewa jinin a tabbatar da cewa ba ta da ciki tunda mafi yawa in dai mace ta yi ciki a wata tara za ka ga cikin ya ɗago ta haihu. To yanzu jinin ya ɗauke ya ƙi zuwa, a halin kuma ita bata saba jini ya ɗauke mata wannan watannin ba, kuma tana kokanton wataƙila ciki ne to yanzu dole a samu ɗayan biyu dole ko an yi wata hudu da kwana goma ba daman aure ta zauna ko ta ga jinin ko a yi wata tara shine fatanta ziruha autis ata ashurin ta saurari jinin ko ta saurari ainihin cikan wata wata tara to idan jinin ya zo kam kaga babu shakku cewa ba ta da ciki ko idan ku aka yi wata taran jinin bai zo ba to yanzu a nan ma kaga babu shakku tunda inda ciki ne ai zai tashi ya bayyana ta haifu to a wannan wata taran fa in zalat idan kokanton ya gushe dama ai ana kokanto wata kila tana da ciki ne gashi an yi wata taran ba wani motsi kokanto ya kauce shikenan wa illa idan ku har an yi wata taran amma wannan shakkun kokanto ɗin bai gushe ba har yanzu ana shakkun watakila kwanciyaccen ciki ne to yanzu fa a ƙasa amadil hamli dole ta zauna har zuwa ƙuryan lokacin shiki dama mun ce mafi yawan kwanakin ciki shine wata hudu a mai shekara hudu ko shekara biyar kamar yadda muka karanta a baya ba to yanzu har yanzu ta yi wata tara ma jinin bai zo ba kuma har yanzu ba a daina shakkun watakila ciki ne ba to yanzu dole sai ta zauna wata a shekara hudu a wani ruwayan shekara biyar sannan ya halatta ta fita ta je ta yi aure matukar in jini bai zo ba kenan aha wata nassafat birriki tana ainihin rabawa biyu birriki da bauta ma'ana idan baiwa ce mijinta ya mutu maimakon wata hudu da kwana goma ita rabi za ta yi wata biyu da kwana biyar fa in lam tara haiba ita ma idan bata ga jini ba a halin ita ba tsohuwa bace wanda ta daina jini ba yarinya karama bace ba kuma wannan ainihin jinin ta ya wuce wannan watannin bane a tana jinin yanzu jinin ne bai zo ba to ita kuma fa salasatu ashurin za ta zauna wata uku illa an tarta ba an tai wata uku nan ta tabbatar da cewa ba ta da ciki ya halatta ta fita ta yi aurenta illa an tarta ba sai dai ita ma idan tana shakkun watakila ciki ne ya hana zuwan jinin to ita ma fa kama marra kamar yadda ya shuɗe za ta zauna wata tara in shakkun ya gushe a wata tara shikenan in bai gushe ba sai ta zauna a ƙasa amadil hamli mafi ƙurewa na ainihin lokacin ciki. Wala yanqulu hal ituqu li iddati hurratin to ita baiwa da mijinta ya mutu tana baiwa muka ce ta yi wata hudu da kwana biyar to yanzu dan an yanta ta bayan mutuwar mijin wannan yanta wallayin kulwa ba zai ciratar da ita li iddati hurratin ga iddan 'ya'ya mata wanda ba bayi ba ya mace wace ba baiwa ba wata hudu da kwana goma baiwa wata biyu da kwana biyar mijinta ya mutu kenan ta fara idda sai mai gidanta kuma ya yanta ta to yanzu duk da an yanta ta wata biyu da kwana biyar din za ta yi ba za ta koma iddan ƴaƴa ba tunda mutuwan ya same ta tana baiwa fa in lam haka ne wa in aqarra sahihun bi talaqin mutaqaddimin yau kuma idan mutum lafiyan shi kalau ka san mun ce mara lafiya in ya saki matarsa ta saku amma in ya mutu a wannan rashin lafiyan dole za ta zo ta gaje shi ko shekara nawa aka yi ko ta gama idda. Mai lafiya in ya saki matarsa za ta fara idda daga lokacin da ainihin ya sake ta. Sannan kuma hukunce hukunce da yawa zai biyo baya misali matansa hudu sai ya saki guda ɗaya. Yanzu in dai shikar raja'i ne ba shi da daman ƙarin mata dole sai ya jira ta gama idda ko? To yanzu mai lafiya ne sai ya yi da'awan ya sake ta, ya yi ikirarin ya sake ta bi ɗalakin mutaƙaddimin da shika magabaci. Yanzu ba muna watan watan mai rabiu sani ba, sai ya ce shi ba ranar lahiya ya saki matarsa kawai labari ne bai zo mata ba. Ita kuma ta ce sam wannan abin ƙarya ne yau da yake so ya sake ta, shi kuma yake sam shi ba ya sake ta tun ranar lahiya. al'adanta kuma dama duk wata take jini kaga in tun ya sake ta kaga yanzu ta gama idda kaga muna tuhuman shi da cewa wataƙila yana so ya ƙarin aure ne shi yasa yake so ya tabbatar da shirin ta tun layya dan a ce ta gama idda yayi auren sa ko to yanzu idan yayi wannan ikrarin bi dalaqin mutaqaddimin yayi ikrarin cika magabaci yace ya sake ta tun lokaci kaza to yanzu ba ya ce ya sake ta ba to yanzu kalmar ya sake ta din ta sako lokacin da ya faɗa kuma muna tuhumar shi saboda haka mun rusa wannan lokacin ista'anafatil iddatan min al-iqrari za ta fara idda ne daga lokacin da yayi ikrarin sakin ta din sannan kuma fa kaddara da za ta mutu wala yarisuha ba zai gaje ta ba inin qaddat ala da awahu idan idan ta kare a bisa da awan shi kwarai kuwa yanzu yau ba ya ce shi ba ya sake ta tun alahiya ita kuma ta ce sam yau da yake so ya sake ta ba shi da shaida sai muka ce to yanzu tun da ya ce ya sake ta shikan ya tabbata daga yanzu cewan tillai ya sake ta kuma wannan zancen banza ne mun rusa yanzu za ta fara idda yanzu ta fara idda kawai dama tana da baba miliyoniya sai baban ya rasu tana cin wannan gada mai yawa farin cikin wannan gada ita ma ta fadi ta mutu ba zai gaje ta ba kwarai tun da a ikirarin shi ta gama idda to wacce ta gama idda kuma ya za ka gaje ta saboda haka ba zai gaje ta ba ehe ga kuma akasi ya ce me? Wa warisarhu fiha ita kuma idan shi ɗin ne ya mutu za ta gaje shi tunda ai yanzu tana cikin iddansa ne yanzu kaddara da a ce da ya ce ya sake ta tun alayya muka ce ta fara idda yanzu ta fara idda tana yi tana yi kawai sai kwanta dama za ta gaje shi inda dama ai muna tuhuma wataƙila ma ya ga alaman jikin shi ne yana ganin in ya mutu za ta gaje shi yake so ya kore ta a gadon saboda haka dole sai ta yi gado illa an ta shahada lahu bayyinatun sai dai idan shaidu sun ba da shaida an samu shaidu adilai mutanen kirki sun zo sun tabbatar da cewa hakika ya sake ta wannan lokacin da ya yi da'awan kawai labari ne bai zo mata ba to yanzu iddanta tun daga wancan lokacin ne tun da dama mun ce duk matar da aka sake ta ko mijinta ya mutu labari bai zo mata ba sai wani lokaci to yanzu idda daga lokacin shika ne lokacin mutuwa ba daga lokacin da labari ya zo ba saboda haka yanzu wata ma tana ganin tana da miji ashe ta tintini ta gama idda ma bata sani ba saboda haka wanda ya kawo wasiƙan mutuwan an buga littafi an yi wata hudu da kwana goma in yana bukata shi ma zai iya aurenta hankalinta a kina kaza kina kin san dai na fi mijinki ko eh to shikenan bari in aure ki shikenan hankalin ce kwanta saboda haka daga lokacin da aka yi shikan ne ko lokacin mutuwa. Wala yarji'u mudalliqun bima anfaqahu qabla ilmiha hakanan wanda ya saki mace labari bai zo mata ba ya bar ɗan rumbun shi da ɗan shagunan shi ana karban haya ana ci ana sha akan shekaru ya tafi karatu ne ko wani ainihin Ingila ko wani abu kawai sai aiko shikan labarin shikan bai zo ba ko kuma ya tara mutane ya tabbatar musu da ya saki matarsa wance amma ita bata san ya sake ta ba ta ci gaba da ɗawainiya har ta gama idda ma tana da ci tana sha tana komai sai da ya dawo sai shi da ya ɗauka kuɗi yana zuwa akawun ashe ita take karɓa tana ɗawainiya to yanzu ba za ta biya wannan abin da ta ci ba wala yarju mudallikun wanda ya saki ba zai koma mace ta biya bima an faƙarhu abin da ta ci ta sha a cikin dukiyarsa ƙabla ilmiya kafin ta san cewa ya sake ta ba. Ko da fa an samu kuskure ne shi ya aiko wasiƙa shi ya ɗauka wasiƙan ya isa ga ainihin matar har ma ya auna cewa an ta gama idda wani ya ci gaba da karɓan kuɗaɗen hayar nan kaza labari bai zo ba ta ci gaba da ɗawainiya sai bayan shekaru ya dawo sai aka tabbatar da ita bata sani bane ta cigaba da wannan ɗoyiniyan to yanzu ba za ta biya shi wannan abin ɗoyiniyan da ta yi ba kaga daga ran da ta gama idda inda a ce ta sani ai kaga ba ciyarwa akan shi to yanzu wannan abin da ta cin ba za ta biya ba kuma ma wagariman ma ta sallafa kaddar ma ba kuɗin ya bari barance take yi ba ana haka ba ya haɗa ta da mai shago mai POS mai kaza kaza in kaza ki je karɓa kaza duk ana rubuta in ya zo gaba ɗaya sai ya biya ba zai ce to ai ni na sake ta da lokaci kaza mu ce to ai bata san ka sake ta ba saboda haka duk wannan bashin da ta ce su ya biya ga ma na uku yace kewa ma an faqalhu min maliha ko da kuɗin ta take ci sun yi da ita kan cewa yanzu abin da za a yi ki rika yin cefane kina lissafi ba ana haka ba miji ya ce ki rika cefanen a albashin ki kina lissafi duk lokacin da nazo za mu buga lissafi in biya ashe ya sake ta bata sani ba tana ci a kudinta tana ci tana ci har lokacin da ya zo dole sai an yi lissafi sai ya biya sai ya biya ta ba zai ce to wannan kudin ki kika ce mu ce to ai kai ta ciwa saboda haka sai ka biya eh to gani in ko bayi ni ne fa dama ya sake ta biyu yanzu wannan na uku ne kaga ai ba magana sai ka biya me ke labi to ai ko an dawo da auren ma sai ka biya To wallawa. Eh? Ba da ma me? A wai ya sake aurenta. Ya sake aurenta in shiga ɗaya ne ai zai yiwu. Eh kwarai. Biki labil mutuwaffa an haici amma saɓanin wanda mijinta ya mutu. Mijin ya mutu bata sani ba tana ci tana ci bayan shekaru sai ta biya. Saboda wancan in ka lura ai kuɗin nashi ne. ko wannan kuma daga ya mutu kuɗi ya zama na wani kaga kuɗin wani take ci sai ta biya kuma ita ma tana da gado a ciki sai an mata lissafi yawwa yanzu jewa zaka ga ana samun kuskure sai ka ga wai mutum ya mutu ya bar kuɗi kaza amma kafin a raba gado wani ya karbi kaza wani ya karbi in an zo sai a ce wai sauran kuɗin kaza wai wannan sauran za a raba in jiwa wanda suka karɓan nan fadin magada ne saboda haka duk wanda ya karɓi wani abu za a yi lissafi in an zo rabo sai a cire a raban shi wannan shine adalci sosai musamman su gidan ya kwanan nan din nan ina jin akwai garan da muka je zamu raba sai suke cewa ya bar kuɗin sai suka ce mu ma dubu ɗari bakwai da wani abu sai wani ya ce to amma fa kun manta wanke ta karbi kaza sai ita ta ce to wanke ma ba ta karbi kaza wani wajen su hudu duk sun ka karba ka gani wanda kuma kowanne magaji ne a cikin saboda haka dole a naka zama lissafi so na biyun su wai abin da ya sauran a raba kaga an cuci wanda bai karba ba wanda ya karba ba kuma kaga yayi zalunci saboda haka dole ne a yi lissafi da abin da ainihin mutum ya ci walwarisi kaji ba da magaji magajin da shi bai san ainihin wanda zai gadon ya mutu ba suka ci gaba da ɗawainiya an ci gaba dama ya bar musu gidajen haya suna karɓa suna cefane ashe shi tintin ya riga ya rasu to daga lokacin da ya rasu kuɗin hayan da aka karɓa gaba ɗaya sai an yi lissafi waɗanda suka ci za a yi lissafi a ainihin rabonsu. wa wajaba alal mutawaffa anha al idar wato yanzu al'ada ya sa wani abin in ka faɗa ma sai a ce rashin imani ne wai in an zo ma an raba gado ya ce ai mata ba su gama takaba ba wai da kuɗin wannan hayan da waye waye wai za a ciyar da su sai sun gama takaba sannan a raba gado kuma abin da suka ci suka sha wannan takaban baya lissafi in ji wa ai su ma magada ne daga ran da ya mutu duk abin da za a ba su a rika lissafi a cikin kuɗin su kina so ki ci yau an baki so ki lallaba wa wajaba alal mutawaffa anha al ihdadu al ihdadu rinin darmuzo wajaba ya wajaba alal mutawaffa anha a bisa wacce mijinta ya mutu fi iddatiya a cikin wannan iddan wannan zamanin iddan idda din shine wata hudu da kwana goma takaban kuma shine wannan sifan da za ta shiga menene ihdad yace wa huwa shine tarku ma ta tazayyanu bihi barin duk abin da za ta yi ado da shi minal hulyi na kwandagai kayan ado irin na karafunan kamar gol ko azurfa ko irin duwatsu masu tsada duk ba za ta saka ba abun wuya abun kunne abun kaza duk wannan ba za ta yi ado da shi ba wa ɗibi haka nan za ta bar sa turare ba za ta shafa turare kowane iri ba wa amalihi aikin turare ita mai aikin turare ne ma irin masu yin humra din nan to wannan a wata hudu da kwana goma nan an hana ba za ta yi ba wata jirfi kai kasuwancin turare ma ba za ta yi ba tana da shagon turare ba za ta zauna a shagon ba kwata kwata saboda turare abu ne wanda in dai zaka kusance shi zai liku da jiki wasaubul masbuk haka nan ba za ta sa tufafi abin rinawa ba kaga yi duk rini ana yin shi saboda ado ne to kwata kwata ba za ta sa ainihin tufafin da aka rina ba sai dai kamar a yanzu irin su a tamfa ai kaga su ba rini bane su asali na kamfani ne haka wannan za ta iya sawa amma musamman kayan da kaman shadda da za a ɗauka a ji a rini irin na marina da sauransu a rina shi irin kore ko yalo ko kaza to wannan duk ba za ta sa ba illal aswada sai dai bakin rini shi ma malamai suka ce idan bakin bai zamo ado a al'adan su ba tunda akwai wanda al'adan suna ado da bakin rini wannan shi ma in bakin na ado ne ba za ta saka ba wal imtishadu haka nan ba za ta yi targeshe bil hinna'i da lalle wal katami da kuduji ba lalle ana targeshe da shi shine yanzu ake cewa shamfo ko irin a sa ainihin lalle a gashi a rina gashin a gyara shi to irin wannan ba za ta yi da lalle ba wal katami haka nan ba za ta yi da kuduji ba kuduji shi ma abu ne wanda ake rina gashi da shi ko a ainihin alburda ba za ka je na cewa law kuntu alamu anni ma uwaqiruhu katamtu sirran badali minhu bil katami to wannan katam ɗin shine ainihin ƙuduji ba za ta yi ainihin rina gashinta da shi ba don duk wannan hanyoyi ne na ainihin ado bi khilafi nahwi zaiti amma da saɓanin kamar mai kamar irin su man gyaɗa, man kaɗe, man da da bashi da wani ƙanshi za ta iya mu'amala da wannan man ko ta shafa a jikinta ko yatin da bashi da ƙanshi za ta iya mu'amala da shi wasidiri hakanan magariya irin su sabulu mara ƙanshi magariya abu ne mai cire datti a yanzu ya mu ce kamar sabulu in dai ba shi da ƙanshi za ta iya amfani da shi don ya cire mata datti kaga so da yawa sai ka ga abubuwan da aka hana sai ka mai ta gaba tana yin su akwai kuma abubuwan da ba a hana ba sai ka ga an kange ta wai ba za ta yi wanka ba sai an yi kwana kaza in ta yi wanka kwa in jiwa kullum ma za ta iya wankanta ko yaushe a kwana ɗaya ko wanka sau goma za ta yi ba a hana ba kawai ado ne ba za ta yi ba ba za ta ɗansasa jiki ba. Na? Wai haka sai a ce wai kaya wai dole sai kala ɗaya ba wanda yana ta sa kaya kawai kar ta sa kayan ado. Yawwa kar ta sa kayan ado kar ta shafa turare kar ta yi amfani da ainihin sabulu mai kanshi ko mai mai kanshi da sauransu. Kaga nan ma wajen man ya ce bikilafi nawi zaiti wa sidiri. Saɓanin wannan zait mai kamar man gyada man abin nan kaga duk ba mai ne mai kanshi ba wasidiri da kuma magariya kaga magariya shi ma abu ne wanda zai cire datti amma bai da kanshi wal istidad da kuma aske gashin gaba ko na hamata wannan duk ba a hana ba wala tadkhulu hammaman amma ba za ta shiga hammam ba irin swimming pool din nan irin inda za a je irin ɗakin wanka wanda za a sa ruwan dumi a shiga a hole wannan duk ba za ta shiga ba wala ta ɗili jasadaha haka nan ba za ta shafe jikinta da hoda mai aske gashi ba ittila kaman a samu naura akwai hoda wanda ake cewa shafin foda ne ko me wanda in an shafa a jiki yake ainihin ɗebe gashi kaga ya sa fata yayi yayi ni'ima din nan to duk ba za ta yi amfani da wannan ba ba hana ta gashi a aske jiki ba amma ba za ta yi da wannan hodan ba tunda hodan ka lura yana ni'imta jikin yana ƙara mai kyau na'am a'a ba bayan gida na gida kam kenan ba za ta ba za ta kama ruwa ba kenan sai dai zuwa gida a ɗaki za su yi ke a'a kai kai kai kai hammam in an ce hammam akwai dai irin irin guraren wanka na da bolewa irin ko swimming pool ko wani abu shi ne amma ba za a ce kwata kwata ba za ta shiga ban daki ba dan wata yanzu an ce ba za ta shiga ban daki ba ya za ta in matsuwa ya same ta kaga akwai matsala wala taktahilu ba za ta sa kwalli ba illa li daruratin sai domin larura amma larura ya kama idan ta yana ciwon bata sa kwalli ba wannan kan wa in bibil ko da kwallin yana da kanshi za ta iya sakawa saboda ad-daruratu bihul mazurat amma fa wata musauhu naran za ta goge takobin amine za ta goge kwallin da rana tunda dama ado ne ba za ta yi ba mu tsaya nan walil mu'taddati min talaqin